الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 27 ga watan Shawwal shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 31 ga watan bakwai shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna riyadu salihi da taimakon allah tabaraka wata'ala kafin darasi na yau muna da 'yan tambayoyi guda hudu tambaya ta farko dan uwa ke faɗa menene hukuncin rina hurhura rina hurhura sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an so mumini wato ya rina hurhurarsa illa kasancewar a wajen rina hurhura akwai abubuwan da ya zama wajibi a nisance su domin yin haka haramun ne shine wato rina hurhura da launi wanda yake baki kamar misali yambu wanda mata sukan sa a kai to haramun ne wato mumini ya rina hurhurarsa da launi wanda yake baki dalilin da yake tabbatar da haramcin haka hadisin na cikin musnad na al'imamu ahmad da sahihu bin hibban da al-musnad na abu ya'ala al-mausili da al-mustadrak na al-hakimun naisaburi riwaya ta anas dan malik allah ya kara masa yadda ke fada cewa ja'a abubakar radiyallahu anhu bi abi quhafata ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yawma fathi makka a ranar da wato aka ci makka da yaki abubakar allah ya kara masa yadda ya zo da mahaifinsa abu quhafa wajen manzon allah sallallahu alaihi wa sallam domin ya musulunta ya meka wuya ga Allah da manzansa manzan Allah sai yake faɗa ga abubakar lau a kararta sheka fi baiti hila a tainahu manzan Allah ya ce inda ka bar wannan dattijo a cikin gidansa manzan Allah ya ce da kanmu za mu iske shi da kanmu za mu iske shi mi za mu iya fa'idanta a nan duk wani wanda Allah ya masa matsayi to a bashi matsayin shi akwai mutumin da duk darajar da Allah ya maka maimakon ya taso ya zo gunka kai ya kamata a ce ka tashi ka je gunsa wanzan Allah saboda yanda yake girmama abubakar Allah ya kara masa yadda yanda abubakar yake da kusaci a gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abubakar ya kamo hannun mahaifinsa ya zo da shi a gidan da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya sauka a ranar da aka ci makka da yaƙi manzan Allah ya ce masa da kabar wannan dattijo a gidansa manzan Allah ya ce damu da kanmu za mu je masa kuma mu je masa shi ne ya fi kyau shi ne sai ya ce takari matalli abubakar manzan Allah ya faɗa haka ne don girmama abubakar da darjanta shi anas yake cewa fa aslama a lokacin nan mahaifin abubakar sai ya musulunta wa ra'asuhu wa lihiyatuhu kasagamatil bayda wato kansa da gemanyarsa wato sun yi fari fat ma'ana hurhura ta haɗa kan da gemu maza Allah sai ya ce da abubakar gayi ruhuma wajen nibuhu sawada maza Allah ya ce kurina wato kan nashi da gemanyar tashi maza Allah ya ce amma ku nisanci baki maza Allah ya ce kurina kan nashi da gemu maza Allah ya ce amma ku nisanci baki kaga anan umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi cewa a rina hurhurar mahaifin Abubakar to wannan umarni abin da yake fa'idantarwa mustahabbanci ba wajabci ba an so mumini sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan hurhura ta hada kansa ko gemanyarsa ya rina amma ya nisanci baki to haka akwai hadisi riwaya ta abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda hadisin na cikin sunani abi dawud da sunanin nasa'i da musnad na al-imam ahmad hadisi ne ingantacce kamar yadda shek nasir al-albani allah ya ji kansa ya inganta hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda ke faɗa cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yakunu qaumun yakdhibuna fi akhir zamani bis-sawad maza Allah ya ce wasu jama'a a ƙarshen zamani maza Allah ya ce za su ringa rina hurhurarsu wato da launi baki sai ya ce ka hawa silil hammam maza Allah ya ce yadda ka san makwalkwatan kurciya baki lut maza Allah ya ce haka za ka ga suna rina wato hurhurarsu sai maza Allah ya ce la yurihuna ra'ihatal janna waɗannan masu rina hurhura da launi baki manzan Allah ya ce ba za su ji ƙanshin aljanna a ranar kiyama wannan hadisi kenan mi za mu iya fa'idanta a ƙarƙashinsa na darasi haramcin rina hurhura da launi wanda yake baki sakamakon duk wanda yake rina hurhurarsa da launi baki manzan Allah ya ce ba zai ji ƙanshin aljanna ba kuma ya tabbata a cikin hadisi ingantacce daga tafiya ta shekara 500 ake jin kanshin aljanna to don haka wannan hadisi yana nuna haramun ne mumini ya rina hurhurarsa da launi wanda yake baki don haka rina hurhura suna ce mustahabba da mi aka so a rina shine da launi wanda yake ba baki ba kenan shine kamar lalle ko abin da ake kiran shi ba ba an gane ko baba wani ganye ne wani tsuru ne wanda ake rini da shi wannan yana sanya hurhura ta karkata ya zamanto ta yi launi wanda yake jajaja to wannan da shi ne ko lalle ake rina hurhura amma rina hurhura da yambo haramun ne sawa'an hurhura wadda take ta kai ko ta gemanya ƙarin fa'ida sannan kuma akwai hadisi na uku hadisin na cikin wato musnad na al-imamu ahmad da sahihu ibn hibban hadisi ne hasan riwaya ta abu huraira Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ghayru shayba manzo Allah yake cewa ku rina hurhurarku sai yace wala yake cewa wala wala wala tushabbihu bil yahudi wan nasara ko kuma wala tashbahu bil yahudi wan nasara manzo Allah yace kada ku yi kama kada ku yi kamantacceniya da yahudawa da 'yan mishan domin su ba sa rina hurhurarsu yahudu da 'yan mishan ba sa rina hurhura manzan Allah ya ce ku mominai ku rina hurhurarku domin kar ku yi kamantacceniya da su kaga wannan yana nuna mana rina hurhura suna ce mustahabba domin mu saba ma yahudawa da 'yan mishan to don haka a takaice baya halatta mumini ya rina hurhurarsa da launi wanda yake baki game da mata da suke daɗin fa'ida mata da ƙanƙanan yara da ake da suke rina kansu da baƙi ma'ana yambu wasu malamai suna ganin cewa babu laifi domin ƙarin ado ne da kwalliya kamar yadda ake buƙatar mace ta mamujinta wasu malamai kwa sun tafi akan wannan hadisi suka ce lafazi ne wanda yake gamamme ko da mace ce ce baya halatta ta sanya yambo a kanta kenan anan muna maganar ba macen da hurhura ba ta huto in wadda hurhura ta huto ne baya halatta ta sanya baki ita ma in za ta rina da ja za ta rina gashin kanta an gane ku domin rina hurhura da launi baki baya halatta yambo da mata suke sanyawa domin ƙarin ado gashinsu ya yi baki wasu malamai sun tafi akan an yi rangwame akan haka ba ne kamar yadda ita mace cikin kawa aka santa ƙarin fa'ida ta biyu game da wannan matsala menene hukuncin tsantsehe wato hurhura kamar hurhura idan ta fito ma mutum ya ringa bi yana ɗan tsitsine ta ma'ana ya ringa tizgewa shi ma wannan kwata-kwata baya halatta haramun ne kamar yadda hadisi na cikin sunani abi dawud da sunanin tirmizi da sunanin nasa'i da sunanin ibn majah hadisi ne ingantacce daga amr ibn shu'aib daga mahaifinsa daga kakansa shine abdullahi ibn amr ibn al-as Allah ya kara musu yadda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tantatifu shayba maza Allah yake cewa kada ku ringa tsige hurhura sai ya ce mamin musulmin ya shibu shaibatan fil islami babu musulmin da zai yi hurhura a cikin musulunci illa kana talahu nuran yawmal qiyama ba ce wannan hurhura sai ta kasance masa haske ne a ranar kiyama yaya zaka yadda ka ringa tsige abinda zai zame maka haske a yinin da kowa yake bukatar haske yinin alkiyama la'anan nahiya ce maza Allah ce ya latan tatifu shaiba kada ku tsige hurhura don haka tsige hurhura haramun ne a wata riwaya sai yake cewa illa kataballahu lahu biha hasana wa habba anhu biha khati'a babu musulmin da zai yi hurhura a cikin musulunci face duk hurhurar da ta fito masa sawa'an akai ko a gemu ko a wani bangare na jikinsa face sai Allah ya rubuta masa lada cikakke kuma sai an shafe masa zunubi adadin hurhurar da ta fito a jikinsa gwalgwadon ladan da za a rubuta masa kuma gwalgwadon zunubin da za a shafe masa don haka dai a takaice wannan hadisi yana tabbatar mana da haramcin wato tsige hurhura tambaya ta biyu ɗan uwa ke cewa menene ingancin faɗar da matsayin fadar da za ka ji wasu suna cewa wai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce aure ya fi shi wai an tambaye shi aka ce masa wai menene ya fi ka a wannan rayuwa ta duniya manzan Allah sai ya ce aure wai aure ya fi shi wannan fada dai ba ta yi ba kama da maganganun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam domin malamai sun fada inna lil hadisi bau'an ka bau'in nahari yu'rafu bihi wa inna lil hadisi zulmatan ka zulmatil layli yu'rafu bihi manzo Allah malamai suka ce lalle wato hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da wani haske kamar hasken yini wanda ta hanyar nan ake gane maganganunsa da zaran ka ji maganar da ta fito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in dai ka saba jin maganganunsa yau da gobe to za ka iya gane faɗar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da faɗar da ba tashi ba kuma suka ce lalle shi hadisi yana da wani duhu yadda ka san kaman duhu na yankin dare wanda ake sanin shi da shi wanda da zaran ka ji maganar za ka ce kai wannan ba ta daga cikin maganganun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kuma ka ɗauki misali yadda muke rayuwarmu a yau da gobe duk mutumin da kake zaune da shi za ka fahimci maganganun shi da ɗabi'un shi da halayensa da zaran wani lokaci an ce maka wane ya ce kaza za ka ce kai kaza baya daga cikin maganganun wane me yasa saboda ka zauna da wanan nan ka san irin maganganunsa ka san ɗabi'unsa ka san halayensa don haka irin masu kwashe-kwashe masu wawure-wawure masu son su zo daga ra'ib wai su nuna cewa wai aure yana da wata fadala ayoyi na alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da fadala wanda take ta aure wani lokaci a nan mun zana fadala ta aure ya kai kusan goma sha wani abu don haka wannan magana na cewa manzon Allah wai ya ce aure ya fi shi wannan baya daga cikin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma hadari ne wanda yake mai girma ka ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ka za alhali ba ka da tabbas ga inda ya faɗi wannan magana domin ya faɗa manzan Allah yake cewa duk wanda ya ba da labari da wani hadisi hadisin da yana kokwantar ni na faɗa ko ba ni na faɗa manzan Allah ya ce wannan shi ne ɗayan wato makaryata guda biyu kuma ya faɗa a cikin hadisi ingantacce yana cewa innal kadhiba alayya laysa ka kadhibin ala ahadi faman kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar manzo Allah yace ku san da cewa yi mini ƙarya bai zama daidai da yi ma wani ƙarya manzo Allah yace duk wanda yayi mun ƙarya da ganganci yace na faɗa abu alhali ban faɗa ba manzo Allah yace to ya kama mazaunin sa a gidan wuta yayi maza ya kama mazaunin sa a gidan wuta dan haka wannan baya kama da maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa wai an tambaye shi me yafi ka a duniya yace aure hadisan da suka tabbata daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama waɗanda suke nuna mana fadula ta aure sun wadace mu da ayoyi na alkur'ani sun wuce a lissafa tambaya ta uku ɗan wami ne yake cewa sa turare ga mace lalle mace takan iya sanya turare amma a cikin gidanta mace baliga sawa'an mai aure ko wadda ba ta da aure idan za ta sanya turare mai kanshi haramun ne ta sanya turare mai kanshi ta biyu titi wani ya ringaji domin hani ya tabbata daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cewa duk macen da ta sanya turare ta biyu titi turaren da ake jin kanshinsa manzan Allah ya ce wannan mazinaciya ce don haka kuma hadisi ne ingantacce manzan Allah yake cewa iza shahidat ihda kunnal masjida ko kuma iza shahidat ihda kunna isha'a fala tamassanna tiba manzo Allah yace idan ɗayar ku za ta halarci sallar isha manzo Allah yace kada ta shafa turare don haka shi turaren mace launin sa yake bayyana a jikin tufafinta amma kanshin sa buyuwa yake sai wanda ya kusance ta a lokacin nan zai ji kanshin kanshin sa kamar mijinta launin shi yake bayyana amma kanshin shi buya yake kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa shi ko turaren namiji kanshin sa yake bayyana amma kuma launin sa yana buya an gane ko kenan shi turaren namiji kanshin shi ake ji amma launin shi a buye yake baya bayyana a jikin tufafi amma shi turaren mace launin yake bayyana a jikin tufafinta amma kanshin a buye yake don haka dai baya halatta ga mace wadda take mumina ta sanya turare ta biyo titi domin yin haka wata kafa ce wadda take ta kira zuwa ga alfasha tambaya ta uku minin dan wake fada wato wai dangane da rabon gado wanda ya raba muku gado misali wani malami ko wani alkali kuna iya daukan wani abu ku bashi kwarai da gaske za ku iya ɗaukan wani abu ku bashi in kuwa mun bashi tashi ta rage in ya ga damar karɓa ya karɓa in ya karɓa ya karɓa halar idan kuma bai amsa ba ba laihi bai yi an gane ku amma in fatawa ce aka zo aka tambaye ka to wannan kuma baya halatta ka karɓi wani abu akan wannan fatawa taka kamar misali mutum ne ya zo ya tambaye ka ya ce malam mutum ne Allah ya masa rasuwa ya bar mahaifiyarsa ya bar ‘ya'yansa ya bar matarsa menene gadinsu to a nan sai ka ba shi fatawa kuma ba shi fatawa a nan wajibi ne in kana da masaniya akan haka uwa za a kasa kashi shida a bata ɗaya domin shi mamacin ya bar ɗa matarsa za a kasa takwas a bata kashi ɗaya domin mamacin ya bar ɗa sannan abin da ya rage kuma na ‘ya'yansa ne to wannan fatawa in ka ba shi sai ya je su raba kayansu in kuma sa ka suka yi ka raba musu wannan gado to lalle abin da ake bukata abin da ya fi dacewa ka yi musu fi sabi da lahi ka nemi sakamakon lada a wajen ubangiji su bahanahu wata'ala in sun ɗau wani abu sun baka to wannan sun kyautata akan aikin da ka musu in ka karba kuma ka ci halak in baka amsa ba kuma hannu ba laifi bane ba amma kayyadewa cewa duk wanda zai raba gado yana da ushirin abin da ya raba cewa ɗaya daga cikin goma abin da ya raba wannan kwata-kwata baya da asali a shari'a na cewa a miliyan ɗaya suna da jikka ɗari idan suka raba muku abin da ya kai miliyan goma miliyan ɗaya za su ware idan sun raba muku miliyan 100 miliyan 10 suke da ita a ciki wannan kwata-kwata ya saba ma shari'a ya saba ma shari'a an gane ku bayyada cewa don haka kasancewar abin an ɗauke shi kamar wato wata doka ce ta shari'a cewa in an raba gado sai an hudda ushiri har ma a cikin kamar ƙauyuka da sauransu idan aka zo rabon gadon farko ce ake a hudda rabon babban ɗa wane ne babban ɗa shi ne wai ranka ya daɗe idan gona ce sai an diba inda tafi ko ina kyau inda take amfani sai a ja igiya a yanka a hudda rabon babban ɗa sannan abin da ya rage sannan za a hudda na su masu haƙiƙaƙin magada to yin haka zalunci ne baya halatta an gane ko wani bawan Allah da aka zo aka ja gonarsa aka ja igiya aka ce rabon babban da za a hudda sai ya ce a tsaya a tsaya a masa bayani ashe ranka ya dade ashe ubanmu ɗaya ni ban sani ba tambaya yake ashe mahaifinsu ɗaya wai za a hudda rabon babban da to don haka dai a taƙaice abin da muke so mu sani shi rabon gado abu ne wanda yake ibada ubangiji subhanahu wata'ala shine ya shar'anta kuma shi ya raba gadon da kanshi kuma ya wajabta ma malamai dole su bada fatawa kuma abu ne wanda yake mai sauki inda ka iya lissafi ilimi wanda yake na mat ko yaro wanda yake dan ta shidda wannan dan cesium inda ya fahimci wannan lissafi inda aka bashi zai iya rabawa ku ba shi miliyan goma sai ku ce masa a wannan miliyan goma a kasa ta ana bukatar ɗaya daga cikin takwas ana bukatar ɗaya daga cikin shida ya raba muku ita a cikin shida ne babu ɗaya daga cikin takwas a cikin takwas babu ɗaya daga cikin shida yaya zai yi wannan shida sai ya limka ta so hudu ko wannan takwas ya limka ta so uku ya koma ashirin da hudu ashirin da hudu shida shida so nawa ce so hudu ashirin da hudu takwas takwas so nawa ce su uku wanda yake bukatar a bashi ɗaya daga cikin takwas a cikin ashirin da hudu nawa za a bashi kashi uku saboda takwas ɗin ta zama su uku wanda yake bukatar a bashi ɗaya daga cikin shida a ashirin da hudu nawa za a bashi sai a bashi hudu to ko yaro ɗan cesium inda ya fahimci lissafi in aka bashi zai iya rabawa ba wani abu ne ba na kai ruwa rana illa kasancewar da yawa da ake zuwa wajen hukuma saboda kada wata ƙura ta biyo baya yanzu ake zawa a yi rabon gado wani daga cikin magada ya ce shi bai yarda da wannan rabo ba da aka yi to don haka a nan ya dace a kai ma hukuma saboda ƙurar da za ta biyo baya amma in dai babu wani saɓani tsakanin magada babu wani abu da ake jin tsoron da zai biyo baya kuma za a yi adalci to wannan ba laifi duk wanda ya iya rabon gado ko ku da kanku kuna iya raba ma kanku gada an gane ko inda kun fahimci yadda ake raba amma inda an tabbata akwai wata matsala da za ta biyo baya wani ya biyo baya ya ce bai yarda ba to wannan tun da wuri abin da ya dace a kai ma hukuma a kai ma alƙalai ko kuma sarakuna darasi da ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin wato baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na sifar wato tsawon riga da kuma tsawon hannunta kuma da tsawon wato shine gyautu shine muci zani da ake daurawa ko kuma wando haka giza ta rawani darasi da ya gabata mun tsaya ƙarshen wato hadisi na abu jurai ibn sulaim allah ya kara masa yadda wanda hadisi ne mai tsawo malam ya zo da shi saboda gabar da ta yi dace da wannan babi da muke ciki a cikin hadisin manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa warfa'a izaraka ila nisfi saki warfa'a izaraka ila nisfi saki manzan allah ya ce masa ɗage gyabtanka zuwa tsakiyar ƙwabri ma'ana ka ɗauke gyautanka ya zamanto daidai da tsakiya ta ƙwabri sai ya ce fa'ina abai ta fa'ilal ka abai in har kaƙi ba za ka bar shi a daidai tsakiyar ƙwabri manzan Allah ya ce to kana iya sakin shi zuwa daidai idan sau sai ya ce wa iyaka wa isbalal izari maza Allah ya ce ka kiyayi sakin gyabtu ya wuce ka'ida ta shari'a ma'ana ka saki wandonka ya wuce idan sau maza Allah ya ce fa inna haminal makila domin sakin wando ko riga su wuce idan sau maza Allah ya ce yana daga takama wa inna Allah la yuhibbul makila ubangiji ta'ala ko baya kaunar takama da jiji da kai a takaice wannan hadisi umarni manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya masa cewa ka ɗage wandonka zuwa wato tsakiyar ƙwabri to a nan sai mu ce wajibi ne mumini wandon shi ya tsaya daidai tsakiyar ƙwabri ba za mu ce ba dole ne sai dai mu ce sunna ce mustahabba domin wannan gaba manzan Allah sai ce fa'in abaita fa'ilal ka abai ne in har kaƙi ba za ka ɗabbaka wannan sunna ka bar wandonka tsakiyar ƙwabri maza Allah ya ce ya halatta ka sake shi zuwa idan sau kaga wannan ƙarina wannan gaba ita ce ta sarrafa wancan umarni daga wajabci zuwa mustahabbanci don haka barin wando daidai tsakiyar ƙwabri ba dole ba ne ba wajibi ba ne sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya aikata haka yana da sakamakon lada a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala akan halacci za ka iya sakin wandonka ya yiwu ƙasa daidai idan sau ya bayyana amma ya wuce idan sau haramu ne domin takama ce ubangiji subhanahu wata'ala ku baya kaunar wato takama da jiji da kai kamar yadda ya ce inna Allah la yuhibbu man kana muqtalan fakhura za mu tashi hadisi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما رجل يصلي مسبل إزاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضع فذهب فتوضع ثم جاء فقال اذهب فتوضع فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضع ثم سكت عنه قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله لا يقبل صلاة رجل, رجل مسبل رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم malam Allah ya ji kansa ke faɗa wato riwaya ta abu huraira Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa cewa yayin da wani mutum na sallah musbilun izara halin ya saki gyautansa ya wuce ka'ida ta shari'a zanan da ake ɗaurawa a matsayin wando a wancan lokaci wato wani mutum yana sallah kuma ya saki zanan wato ya wuce idansa kamar misali a yau mutum da zai saki wandonsa ya zamanto ya wuce idansa yana taka shi shine yace bainama rajulun yusalli musbilun izara yayin da wani mutum na sallah halin ya saki gyautansa ya wuce idan sau qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana gama sallar manzon Allah sai yace masa izhab fatawabba manzon Allah yace masa kuma ka je ka kai arwalla fa zahaba fatawabba wannan mutum ya tafi yayi arwalla thumma jaa sannan sai ya dawo ya dawo ya sake sallah faƙala sai manzan Allah ya ce masa iza haffata wabba manzan Allah ya ce masa koma dai ka sake a rawalla ya koma ya sake faƙala lahu rajulun ya rasulallah wani mutum sai ya faɗa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce malaka amartahu an ya tawabba ya rasulallah me yasa wannan mutum kake huran shi cewa ya je ya yi arwalla ka ce ya je ya yi arwalla ya yi ya dawo kuma ka ce masa jiye kaka sake arwalla saboda su sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun bambanta da sauran jama'a saboda jama'a ce wadda take mai kwaɗan ilimi duk abin da suka gani manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sai sun yi ƙoƙari sun tambaye shi menene hikima game da haka caye masa fa je kaka ya arwalla ya je yayi yana dawowa hallo manzon Allah ya ce masa je ka kai arwalla hallo ya koma yi shine sai ya ce ya rasulullahi malaka amartahu an yatawadda me yasa wannan mutumin ka umarce shi cewa yayi arwalla yayi kuma kace masa ya sake ya sake sun masakata anhu manzan Allah sai ya kyale bai sake umarninsa ba ƙala sai manzan Allah yake faɗa ma wannan da ya masa tambaya ya ce innahu kana yusalli domin shi wannan mutumin da na ce ya je ya yi arwalla ya yi kuma na ce ya sake manzan Allah ya ce domin ya kasance yana sallah wa huwa musbilun izara halin ya saki gyautansa ya wuce idan sau wa inna Allah la yaqbalu salata rajulin musbil ubangiji ta'ala ko baya karbar sallar dukkan mutumin da yake sakin wandansa yana wuce idansa duk mutumin da yake sakin tufafinsa doguwar riga jallabiya ko gari ko wando ya zamanto ya wuce idansa manzo Allah yace ubangiji ta'ala baya karbar sallarsa tare da cewa wannan hadisi hadisi ne ba'ifi bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a cikin sanadinsa akwai wani marwaici abu ja'far abu ja'far kin majhulul hal ne idan aka ce majhulul hal shine marwaicin da babu yabo na wani malami daga cikin malaman hadisi a kansa ko kuma fallasa duk marwaicin da ba a samu ba wani daga cikin malaman hadisi ya ce wani amintacce ne ko kuma wani aka samu wani malami ya fallasa shi to wannan shine ake cewa majhulul hal to duk lokacin da aka samu marwaici majhulul hal a cikin sanadin hadisi wannan hadisi da'ifi ne to don haka a takaice wannan hadisi bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa kasancewar akwai hadisin da ya kunshi ma'anarsa riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud hadisin na cikin sunani Abi Dawud danganansa ingantacce ne na faɗa cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa man asbala izarahu fi salatihi khuyala falaysa min Allahi fi hillin wala haram duk mutumin da ya saki gyautansa a cikin sallah ya saki wandansa ya wuce idan sau manzo Allah ya ce falaysa min Allahi fi hillin wala haram ma'ana wato baya falaysa falaysa min Allahi fi hillin wala haram wato baya cikin alkawalin Allah subhanahu wata'ala ma'ana cikin tsaro da kariya na Ubangiji subhanahu wata'ala ma'ana ba shi da wani alkawali tsakanin shi da Ubangiji subhanahu wata'ala na ba shi tsaro da kariya domin in aka ce hil shine sarari in aka ce haram wato shine wuri wanda aka kewaye aka haramta wato shiga cikinsa ko kuma aka haramta wasu abubuwa a cikinsa idan aka ce hil shine wajen harami in aka ce haram shine zagayen harami kenan idan ka ɗau misali harami na makka kaga an haramta farauce farauta an haramta cin tsuntuwa ta cikin harami an haramta yankar ciyawa ta cikin harami to ma'ana baya cikin wata alhurma ta ubangiji subhanahu wata'ala baya ciki baya waje ma'ana baya cikin alkawali na ubangiji subhanahu wata'ala da yama bayansa na ba su tsaro da kariya ma'ana duk mutumin da yake sakin wandansa na wuce idan sau a cikin sallah to don haka a takaice wannan hadisi yana nuna haramcin sakin wando sawa'an a cikin sallah ko a wajenta amma sallar mutumin da ya saki wandansa ya wuce idan sau sallah ce ingantacciya inda wannan hadisi ya inganta to da sallar sallah ce wadda take batacciya an gane ko illa kasancewar hadisin bai inganta ba inda ya inganta kenan hujja ce mai nuna cewa duk wanda yayi sallah yana taka wandansa wandansa ya wuce idan sautu ba shi da sallah domin ya faɗa ya ce wa inna Allah la yaqbalu salata rajulin musbil ubangiji ta'ala baya karbar sallar mutumin da ya saki wandansa ya wuce idan sau hadisin bai inganta ba don haka sallar ingantacciya ce illa kasancewar ya aikata haramu don haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana haramcin mumini ya saki wandansa ya wuce idan sau wa an qaisi bin bishr ni taglabi ni taglabi annahu qala akhbarani abi radiyallahu anhu wa kana jalisan li abi darda annahu qala كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له سهل بن الهنظلية رضي الله عنه وكان رجلا متوحدا قل ما يجالس الناس إنما هو صلاة فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهلا famar rabina wa nahnu inda abi darda فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه كلمة تنفعنا ولا تضرك قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل إلى جنبه لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو فحمل فلان وطعن فقال خذها مني وأنا الغلام الجفاري قال وأنا الغلام الجفاري كيف ترى في قوله قال ما أراه إلا قد بطل أجره فسمع بذلك آخر فقال ما أرى بذلك بأسا فتنازعا حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويهمد فرأيت أبا الدرداء رضي الله عنه سر بذلك وجعل يرفع رأسه إليه ويقول أنت سميت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فما زال يؤيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه قال فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نئم الرجل كريم الأسد لولا قول جمته وإسبال إزاره فبلغ كريما رضي الله عنه فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة بين الناس كأنكم شامة في الناس فإن الله لا يحب الفهش ولا التفهش رواه أبو داود بإسناد حسن إلا قيس بن بشر إلا قيس بن بشر فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه وقد روى له مسلم wato hadisi daga qais ibn bishir at-taglabi Allah ya ji kansa ke fada cewa mahaifina ya bani labari sai ya ce wa kana jalisan li abi darda shi ko mahaifin nawa abokin zama ne na abu darda sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kenan min riwayatil abna'i anil aba riwayar ƴaƴa daga mahaifansu daga mahaifansu shi anan qais ibn bishr at-taglabi ya rawaito hadisin daga mahaifinsa bishr at-taglabi sai yace wa kana jalisan li abi darda mahaifin nawa abokin zama ne na abu darda shi abu darda sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne yake fada masa cewa kana bi dimashka rajulun min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu sahl ibn al-hanzaliya yace a birnin dimashq akwai wani mutum daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce da shi sahal ibn al-hanzaliya an gane ko ana dangana shi zuwa mahaifiyarsa sahal ibn al-hanzaliya wannan mutum a birnin dimash yake dimash wato ita ce kafital ta suriya a yau an gane ko garin su al'imam ibn kasir dimash tun a wancan lokaci sunanta dimash a yau ma sunanta dimash bai canza ba sai dai turawa sun dan canza suna ce mata damask amma a larauce dimashq za ka ci shine yace kana bi dimashqa rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam a birnin dimashq akwai wani mutum daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutum yuqalu lahu sahal ibn al-hanzaliya ana ce da shi sahal dan hanzaliya wa kana rajulan mutawahhidan ya kasance mutum ne wato mai son kadaita shi bai cika zama a cikin mutane ya fi so ɗabi'ar shi da al'adar shi ya fi so ya zauna shi kadai qallama yujalisun nasa kadan ne yake zama da mutane galibi kawai in ka ganshi shi a gefe yake shi kadai yake zama wannan yana nuna mana lalle ba laifi ba ne ba mutum yakan iya warewa gefi ya zauna in yana tsoron wato ba zai iya kubutar da kanshi game da al'amurra waɗanda suke na ɗaukan zunubi waɗanda suka yawaita a cikin jama'a mutum yana iya komawa gefi ya zauna in dai ba ta fuskar wato nuna isa da jiji da kai akwai wanda shi ɗabi'ar shi kawai yana gani ya wuce ya zo ya zauna a cikin jama'a to wannan baya dacewa lalle duk jama'a in ka tabbata akwai bata lokaci to wannan ba laifi kana iya komawa gefe kai zamanka domin ka kubuta shine yace wa kana rajulan mutawahhidan mutun ne wanda yake mai son kadaita qallama yujadisun nasa kadan ne yakan zama da mutane ma'ana sai lokaci zuwa lokaci za a same shi a cikin jama'a a zaune inna ma huwa salatun kawai in ka ganshi a cikin jama'a to kawai ya zo ne sallah ka gan shi in ka gan shi kawai sallah ce fa'iza faraga in ya gama sallah fa inna ma huwa tasbihun wa takbir zai ci gaba da zama a gunsa kawai yana tasbihi yana kabbara ma'ana yana ambatan Allah hatta ya atiya ahlahu har ya kai lokacin da zai gama kuma ya tashi ya koma cikin iyalinsa irin wannan zama wanda yake na cikin jama'a wannan shi a ba dabi'ar shi bace don haka wani malami yake cewa liƙa'un nasi laisa yufidu shay'an siwal hadayani min qilin wa qalin fa aqlil min liqa'in nasi illa li talabil ilmi aw islahi hali yace liqa'un nasi laisa yufidu shay'an yace haduwa da jama'a a zo a zaune a zauna ana wata hira ana tattauna yace baya fa'idantar da kai komai siwal hadayani yace sai surutu min qilin wa qalin da wane ya ce wane ya ce kawai ya ce fa akalil min liqa'in nasi ka kankanta zama a cikin jama'a ya ce illa li dalabil ilmi kawai sai dai domin neman ilimi au islahi halin ko kuma inganta wani lamari naka na rayuwa in wani abu ne wanda yake na rayuwa za a zo a cikin jama'a ai to wannan ba matsala bane amma haka naka zo ka zauna a yi ta surutu na banza wannan bata lokaci ne wanda kuma mutum sai yayi nadama akan shi a gobe kiyama shi ne ya ce inna ma huwa salatu kawai in ka gan shi a cikin jama'a sallah ce fa'iza faraga in ya gama sallah fa inna ma huwa tasbihun wa takbir kawai sai ambatan Allah shi ne subhanallah subhanallah walhamdulillah Allahu akbar iya aikinsa hatta ya atiya ahlahu har ya kai lokacin da zai gama kuma sai ya koma cikin iyalinsa famar rabina wa nahanu inda abid darda wannan mutum wata rana sai ya wuce da mu in ji bishir a taglabi muna wurin abu darda'i a zaune daman ɗansa ya faɗa shi mahaifin nasa abokin zama ne na abu darda ya ce wata rana muna zaune a gun abu darda allah ya ƙara masa yadda sai wannan mutum ya zo zai wuce faƙala lahu abu darda abu darda sai ya ce masa kalimatan tamfa'una wala ta durruk jiyar da mu wata kalima wadda za ta amfane mu kuma ba za ta kuntata maka ba za ta cutar da kai ma'ana kullana kalimatan tanfa'una wala tadurru ko kuma asmi'ina kalimatan tanfa'una wala tadurru ko kuma a'dina kalimatan tanfa'una wala tadurru anan ya shahi kenan fi'il kin sai yazo da maf'ulun bihi ma'ana kullana kalimatan fada mana wata kalima tanfa'una kalimar da za ta amfane mu wala ta durruka ba za ta cutar da kai ba kaga anan mi za mu fa'idanta ya kamata ya zamanto mutum ya ringa neman galgadi da nasiha wato daga waɗanda suke matsana kamar yadda anan abu darda Allah ya ƙara masa yadda yana neman a faɗa masa wata kalima wadda za ta amfane shi wadda kuma shi mai nasihar ba za ta cutar da shi domin in mai nasiha ya tabbata in ya yi wannan kalima za ta cutar da shi to anan ba dole ba ne bai faɗa don haka anan shi ne ce masa kalimatan faɗa mana wata kalima tamfa'una kalimar da za ta amfani mu wala ta durruk kuma wadda ba za ta cutar da kai ƙala sai wannan mutum ya ce masa ba a san rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sarriyatan faƙadimat ya ce wani lokaci manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya aika 'yan samamansa suka kai samami suka gama faƙadimat kuma suka dawo birnin madina idan aka ce sariya wato wani yanki ne wanda yake na rundunar yaƙi illa kasancewar sariya ba ta kai aljaishi ba an gane ko duk tawagar da aka hada ta yaƙi in ta yi ƙasa da soja 400 to ita ce ake kira da sariya amma in ta kai soja 400 ta haura wannan shine ake kira da aljaish runduna kenan an gane ko shine ake kira da runduna in ta haura akan soja 400 shine ake kira aljaish amma in ta yi ƙasa da soja 400 shine ake kira da sariya su ne a hausa ake kiransu 'yan samani domin shugaba yakan ware wasu sojoji daga cikin rundunarsa ta yaƙi sai ya aika su ya ce su yi gaba su yi shara hanya kenan su kai samame kafin su su iso ko kuma daga cikin rundunar in za a je sai a hudda wasu suma a tura su a ce ku yi nan kuma ku je ku kai hari a ware wasu kuma suma a ce ku je ku kai hari to wannan su ne ake kira da sarriya shine yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika wasu 'yan samami wani lokaci daga cikin sojojinsa suka je suka kai samami faqadimat suka dawo birnin Madina faja'a rajulun minhum fajalasa fil majlis alladhi yajlisu fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum daga cikin su su waɗanda aka aika wannan runduna wato sai ya zo ya zauna a mazaunin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ke zama a cikinsa ma'ana majalisin da manzan Allah yake zama wani mutum daga cikin wannan sojoji sai ya zo ya zauna faƙala li rajulin ila jambe sai ya faɗa ga wani mutum a gefensa yake ce masa laura aita na hinar taƙaina na hannu wal'adu ya ce da ka ganmu lokacin da muka haɗu da abokan gaba a fagen daga fahamala fulani wa ƙa'ana wani wato ya kai ɗauki ya ringa ɗana kibiya yana halbawa idan zai halba kibiyar sai ya faɗa ma wanda zai halba masa sai ya ce ku zahamin ne kamar banka wa anal gulamun gifari ni ne wani ɗan ƙabilar banu gifara an gane ku ma'ana a cikin rundunar da suka fita yake fada yake ba wani labari ya ce inda ka ganmu lokacin da muka haɗu da abokan gabarmu wani ya kai ɗauki ya ringa ɗana kibiya idan zai halba ma abokin gaba sai ya ce masa kuzhamin ne kai ma kamar rabanka daga wajena wa anal gulamul gifari ni ne wani ɗan ƙabilar wani sai ya ce masa kaifa tarafi kaulihi me ka gani game da fadarsa ya yi daidai ko bai daidai ba kala sai ya ce ma'urahu illa kad baqala ajru ya ce wallahi ba na zaton me yin haka ladan shi ya zube gaba ɗaya ba shi da lada a wajen Allah ya ɓata ladansa saboda ya yi nuna jiji da kai da alfahari ubangiji ta'ala ku la yuhibbu man kana muhtalan fakura duk wanda ya zamanto mai takama mai alfahari ubangiji ta'ala baya sansa baya kaunarsa fasami abi zalika akar wani mutum a gefe sai ya ji abinda wannan ya faɗa da ya ce ni ba na zato face kawai ya ɓata ladansa gaba ɗaya sai ya ce a ma'ura bi zalika ba san wannan faɗa da yake ni ba na ganin laifi ba laifi ba ne ba ka nuna ma abokin gaba wani abu wanda yake na alfahari me za a yi fata na za'a sai suka ringa jayayya shi wancan yana cewa ya bata ladan shi shi wannan yana cewa wannan magana da yake ba laifi bace hatta sami rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har aka kai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji jayayyar da suke fa qala sai manzon Allah yace subhanallah yace mamaki manzon Allah yace la ba'asa an yi ujara wa yuhmad ai ba laifi a sakauta masa da lada akan wannan jihadi da ya fita kuma ba laifi yaban da ake masa yaban da aka masa an gane ku na ayabe ka kuma ka samu lada wannan duka ba matsala bane manzon Allah ya ce la ba'asa an yi ujara ba laifi da za a ba mayaki ladan yaki wal huma da kuma ayabe shi a ce yayi abun a zo a gani a fagen fama dan haka malamai suka ce nuna takama da alfahari a gaban arni domin ka bakanta masa rai wannan ibada ce a fagen hama kai ma ka ringa taki ɗaiɗai kana nuna kasaita da bajinta a gaban abokin gaba domin ka karya masa zuciya ka bakanta masa zuciya to wannan ibada ce an so mumine su ringa nuna takama da jarumta a fagen hama amma in ba a fagen hama ba ne to wannan baya halatta domin alfahari da jiji da kai ba ɗabi'a ba ce ta mumi don haka shi wannan sahabi in zai halba kibiyar sai ya faɗa ga wanda zai halba ma sai ya ce kuzhami kai ma kamar rabanka gwani ne wanda ya kware a wajen halbin kibiya kuma sai ya ce wa anal gulamul gifari wato ni ne matashi ɗan ƙabilar banu gifara wanda faɗar wannan wata kalima ce ta alfahari da nuna jiji da kai amma wane ne yake nuna ma jiji da kai wato yana nuna ma abokin gaba Allah ya faɗa mana a can cikin suratul ma'ida Ubangiji ta'ala na faɗa ya ayyuhal ladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina sai yace a'izzatin 'alal kafirina a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim ashahid azillatin alal mu'minina su mu'minai masu kaskanta kai ne ga ƴan uwansu mu'minai sai yace aizzatin alal kafirina masu nuna isa da kasaita ne ga duk wanda ya kafirce ma ubangiji to dan haka haka aka samu wannan ibnul aqwa salama ibnul aqwa Allah ya kara masa yadda shi ma in an fita fagen hwama idan zai halba kibiya yana nuna isa sai ya ringa cewa ni ne ibnul akwa kai ma kamar rabanka ni ne ibnul akwa don haka malamai suka ce waɗannan dalilai ne waɗanda suke nuna in a fagen hama ne ba laifi ba ne mumini ya nuna ma abokin gaba alfahari da jiji da kai domin ya karya masa zuciya ya bakanta masa rai don haka a nan da suka samu ja'in ja shi wannan sahabi ya ce ma'urahu illa kad batsala ajru ni ba na zaton kawai face ladarsa ya zube wani mutum da ya ji sai ya ce a ma'ura bi zalika ba a sanya ce ni ba na ganin laifi game da wannan fada da ya yi to sai suka ringa jayayya har aka kai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji jayayyar da suke sai ya ce subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah ma'ana mamaki manzo Allah ya ce la ba'asa ya ce ai babu laifi an yi ujar mayaki a sakauta masa da lada akan yakinsa jihadinsa wayi humada kuma abin da yayi na nuna isa kuma a ringa yaban shi manzo Allah yace wannan duka ba laifi bane sai yace fara'aitu abad darda'i sai naga abu darda'i Allah ya kara masa yadda surrabi zalika an faranta masa zuciya game da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ringa farin ciki ya ringa murna wa ja'ala yarfa'u ra'sahu ilayhi sai ya haɗu yana daga kansa ga wannan mutum waya kulu yana cewa anta sami'ta zalika min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yanzu kai da kanka kaji wannan fada daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu na'am shi ko yana ce masa kwarai tabbas yace naji daga kunne na naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa haka wannan kenan a bisa fuska ta neman karfafa labari in mutum ya baka labari ba laifi bane ka ce wane yanzu labarin nan da kunnen ka kai ka faɗa ka maimaita wannan ba laifi bane don haka yake cewa an ta sami ta zalika min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a nan an shafe adatu stifham a an ta sami ita zalika min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shin yanzu kai da kanka kaji wannan faɗa daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faya kulu na'am shi ko yana cewa kwarai tabbas naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa haka la ba'asa an yi ujara wa yugumat ba laifi a bashi lada kuma a yabe shi fama zala yudidu alaihi abu darda bai gushe ba yana maimaita masa wannan faɗa shin kai da kanka kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa haka shi ko yana cewa kwarai hatta inni la aqulu ya ce wallahi sai da ya kai har ma faɗa nake ina zaton cewa la yaburu kanna ala rukubata yi abu darda wato zai durkusa a kan gwiwoyinsa saboda nanatawa da yake masa shin yanzu kai kaji daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ko yana ce masa na'am yana faɗa yana maimaitawa nan ya kamata mu dakata lokaci ya tafi da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana cikon hadisin insha Allah zai zo a darasi na gaba Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك